وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata biyu ga watan ramadan shekara ta 1442 hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da biyu ko? da ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya da ashirin da ɗaya 2021 kenan muna farin cikin kasancewar mu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumo akko local government gombe state nigeria kuma wannan shine majalisinmu na farko a wannan shekara mai albarka bayan fashi da muka yi na shekara guda da ta gabata saboda annoba da ta zo mana ta covid-19 ba a samu damar gabatar da tafsiri ba muna fatan allah ya bamu abinda muka rasa a wacce shekarar kuma ya bamu ikon aikata aikin alkhairi a wannan shekara yau in allah ya soya da za mu tashi darasi na farko a cikin suratu alhajj suratul hajji sura ce ta wato 22 a cikin jerin gwanan surorin alkur'ani mai girma in ka faro daga suratul fatiha suratul bakara ita ce ta 22 a surar saniya wal 20 fi tartibi al-mushaf adadin ayoyinta tana da ayoyi ayoyi sun kai 98 a mushaful kufi mana a ƙur'anin kufa bugun kufa malaman kufa kun san ƙur'ani akwai bugu-bugu na ƙasashe kamar yadda yake kuma akwai bugun makka al-musaful makki shi kuma ayoyinta 97 ne daidai a bugun basra ayoyinta 95 ne daidai a musaful shami ayoyin suratul hajji 94 daidai an ce da suratul hajji suratul hajji ne saboda ta yi bayani dalla-dalla da yawa akan matsalolin aikin hajji da hukunce-hukuncen aikin hajji ya Allah ka kai mu aikin hajji daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin wannan sura 'yar maka ce in an ce sura 'yar maka mana akan ce a karatunmu na gargajiya makiyatun wahiya kaza mana sura ce makiya wasu kuma suna ganin sura ce madaniya magana ta biyu kenan wasu sun ce 'yar makka ce wasu sun ce 'yar madina ce amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa ita suratul hajji sura ce da take akwai surorin makka akwai ayoyin makka akwai ayoyin madina a ciki kamar sura ce mukhtalita bi al-ayati al-makkiyya wal ayat al-madaniyya ma'ana akwai ayoyin madina akwai ayoyin makka yanzu ayoyin madina misali duk ayoyin da suke magana akan an yi izini a yi yaƙi kun ga wannan ayoyi ne na madina kuma a cikin ba ni sunan shi a cikin wato ayoyin a cikin surorin a cikin surar akwai ayoyin da suke magana din aje a yaƙi an fara an ba da izinin yaƙi kuma kowa ya sani a madina ne aka ba da wato izinin ayyaki akwai a ayoyin da suke magana akan a hukunce-hukuncen aikin hajji kowa ya sani cewa aikin hajji an farlanta shi ne bayan hijira bayan an yi hijira daga makka zuwa madina da haka wannan dalili ne da yake sanya a ce ay- surar din yar wato a cikinta akwai ayoyin madina ayoyin makka imam al-alusi bayan ya faɗi maganganun malamai sai ce wal asahu anna sura suratul hajj muqtadita suratul hajj tana tattare da ayoyin makka da na madina fiha ayatul madaniyya wa fiha ayatul makkiyya yace wa in ikhtulifa fi ta'yini ko da an sabani wajen ayyana wace wace wace wace surar wace wace wace ce makka ce ko madina wa huwa qaulul jumhur wasu malaman suka ce wato ita wannan sura abin da yake rinjaye a kanta shine su- wato abubuwan da suke shafi harkoki na makka a- akwai maudu'i na tauhidi kun san bayanin tauhidi a makka ne akwai bayani akan tsoratarwa dangane da tashin alkiyama bayani akan tabbatar da tashin alkiyama duk a cikin sura akwai bayani akan inkarin shirka cewa ba a yadda a shirka da Allah ba bayani akan yaya kiyama za ta kasance duka a cikin wannan sura akwai za mu karanta bayani akan halittar duniya ga baki dayanta duk a cikin sura akwai sannan kuma idan muka zo za mu ga akwai bayani da ya shafi harkokin madina izini a yaƙi himayatu sha'air kiyayewa sha'airullah da kuma alkawari da aka yi wa bayan Allah za su yi nasara in sun je yaƙi a kan azzalumansu waɗanda suke zaluntar su da umarni da jihadi duk a cikin sura akwai kuma duk waɗannan abubuwa ne suka shafi lokacin madina aka yi kenan dai a takaice ita suratul hajji sura ce da take akwai ayoyin makka akwai ayoyin madina kawai shine zancen abu na biyu ita wannan sura wato an buɗe ta da abin da yake girgiza zuciya da abin da yake tsoratar da ɗan adam saboda tana magana akan tashi alkiyama ya Allah ka azurta mu da kyakkyawan cikawa Allah idan za ka ɗauki ranmu ka ɗauki ranmu muna musulmi masu imani waɗanda suka riga mu da gidan gaskiya ubangiji Allah ka yi musu afuwa ka yafe musu ya Allah ka yi mana jinkiri mai kyau da za mu samu kusanci zuwa gare ka a wannan rana Allah kada ka tozarta mu Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
na'am يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد wannan shine abin da surar ta bude wanda yake mai firgici kwarai da gaske bayani akan tashin alkiyama da firgicin da ke cikin alkiyama da damuwar da ke cikin alkiyama Allah ka bamu kyakkyawan cikawa za mu zo mu fassara ayoyi insha Allah ta'ala yanzu ina shimfiɗa ne akan content abin da surar take dauke da shi gaba daya bayan Allah ya yi bayani wato dangane da abin da zai faru na kiyama sai kuma ya nuna mana hali na mutane a wannan rayuwar duniya kashe-kashe rabe-rabe na halin mutane a wannan rayuwa ta- ta duniya ya kawo mana dalili cewa lallai idan an rayu a duniyan nan ko ana so ko ba a so sai an mutu kuma dole sai Allah ta da alkiyama ka shirya baka shirya ba ka yadda baka yadda ba ka amince baka amince ba talaka ne mai kuɗi ne kai mai mulki ne a'a baka da mulki kaza kake ko me ma Allah tabaraka wa ta'ala dai ya tabbatar lalle tashin kiyama gaskiya ne kuma za a tashi yanda ka san a yi ruwa a ɗauke haka Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi mutane a kiyama za a ɗauke rayuwar duniyar nan ɗab kuma wata ranka ga kowa ya tashi carkwai carkwai ya miƙe wuya to ayar ta yi bayani ko surar ta yi bayani akan haka kamar yadda kuma ta yi bayani da bushara ga muminai da irin abin da zai buɗe musu zukatansu ya faranta musu Allah ce inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu inna Allah yaf'alu ma yuridu a cikin suratul hajj din sannan surar sai ta yi bayani komai da ka sani a cikin duniyar nan komai yana yi wa Allah sujada ko yana so ko baya so ko ya yadda ko bai yadda ba a dolen dole shi Allah komai da aka ya halitta to yana masa bauta kuma da yawa wato daga cikin mutane suna samun lada saboda imanin da suka yi da Allah da kuma kyawawan ayyuka da suke yi wannan kuma dan a kwadaitar da mu mu imani da Allah kuma mu aikata ayyuka na, na kwarai wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai yaba mana sannan kuma ta yi bayani akan da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda za su gamu da azaba bayan sun yi wannan rayuwa ƙarshen kiyamarsu abinda za su samu a kiyama shine azaba saboda kafirci da suka yi da kuma fasikanci da suka yi Allah kiyaye mu Allah ya gaya mana alamtar anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أتشكي وانا سورة أكوي وانا آية sannan kuma surar ta yi mana bayani dangane da abin da ya faru tsakanin masu jayayya guda biyu da suka yi jayayya akan ubangijinsu kuma ta yi bayanin ƙarshen kowane mai jayayya a cikinsu sannan kuma ta yi bayani akan farillar aikin hajji kuma ta yi bayani akan ƙarshen kafirai da suka cewa Allah ba sa zuwa aikin hajji ba su imani ba da aikin hajji balma suna hana mutane su je su yi aikin hajji da hanawa suke su toshe hanya su ce kar a je a yi da abin da suke yi kenan amma yanzu kuma dokoki suke kawowa a shimfiɗa ƙa'idoji a yi boko sosai a hana ka zuwa a tsadantar da abin a kawo wasu abubuwa waɗanda suke ba yadda za ka yi dole ka haƙura gashi nan dai ana kallo ba sai na dogon tafsiri da bayani ba suna da hanyoyi sun fi dubun dubata da za su hana mutane su je su yi aikin hajji saboda shi kafiri bakin ciki yake ya ga musulmi ya ɗaura jakarsa ya tafi aikin hajji ya je yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kafiri baya so bai kuma aminta ba bai yadda da wannan ba da haka za su yi sa'ayi za su yi yaƙi wani lokacin su yi amfani da musulmin su yi amfani da ƙasashen musulmin su yi amfani da da ainihin wato jagororin musulmi wajen yadda za a kuntata mutane a hana su je su yi aikin hajjin kamar yadda yanzu gashi nan sai wane da wane ne zai je ake haji yanzu wani yana ji sai dai ta je labarin ɗakin kaba har ya mutu ba zai je ba kawai ya riga ya sallama ya miƙa wuya da ku da kafa ma ake zuwa da da jakinka lafiyayye zaka je aikin haji lafiyayyen jakinka in kawo karan bayansa zai kai ka har maka yanzu ku ka isa kwastan ma sun ishe ka da immigration na hanya bala'i goma da ɗari dubu sha mai tan ɗin banza ba abin da babu ba abin da ba za ka game da shi ba gashi nan dai talaucin aljihu ma ya ishe ka bayani yau ba sai an ma dogon sharhi ba fasfo kawai da zaka je ka buga zaka gane kuranka Allah ya mana afuwa so sun yi wa yasudduna an sabilillahi ada sun hana su toshe hanya su kashe musulmi su yi abubuwa yanzu kuma ba sai sun harbe ka da bindiga ba ba sai sun datse hanya ba doka kawai za a shimfiɗa maka ta zalunci na tsiya kuma dole ka haƙura ka je ka bi Allah ka kawo musulunci gata Allah ka taimaki musulunci da musulmai ko ba komai a yau ko hana mu sahudu suka yi a makka da madina sun ishe mu ko hana yanzu yanzu yau din nan da ake ciki gaba ɗaya bana a makka da madina masallacin haramin makka da madina gaba ɗaya da tarawih da tahajjudi gaba ɗaya da sallar isha'i da tarawih da tahajjudi a minti talatin za a yi ta kowa ya tattara kama ya tafi gidansu minti talatin ba magana itikafi sun hana saboda wata abawai corona amma corona ba ta hana a je kasuwa ba ana shiga kasuwa ba ta hana a shiga jirgi ba a haɗa jiki da jiki sai kai awa bakwai da kai da dan uwanka awa bakwai a cikin jirgi daga nan zaka tafi Amerika zaka je Ingila duk lafiya lau me ko a ce mutane su toshe hancin nasu da bakin nasu sa takunkumin da hancin da bakin su ibada su wallahi sun hana to ko wannan kaɗai da suka yi nasara akan hana mu zuwa cikakkiyar umra ka je kai umra yau ka tafi umra ka je ka kare rayuwar umranka a cikin hotel yau in za ka shiga haramin makka yau sai ka sa waya ka yi bukin in za ka yi sallah a haramin makka sallah a haramin madina yanzu wannan satin amma kafa doka duk wanda ba a yi mai allurar corona ba bai zai shiga makka da madina ba bai zai shiga haramin makka ko madina ba wallahi sai an surkuma maka wannan allurar alkawari ne in dai kai ka shiga haramin makka ko madina to kai allurar corona kaga sun ci nasara sun fara daga can to nan kuma fa ya za ku yi sai dai ku shiga kabari to ko wannan kadai da suka ci nasara akan mu sun gama da mu ba yanda zaka yi yau yau duba ibadar da ake duba dawafi da ake duba sallah duba karatun qur'ani duba itikafi duba abubuwa na ibada da ake bare yiwu ba sun hana suna can a kasuwannin su kuma suna harkokin su kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata wata musibar wani bala'in in yazo wallahi inda mutum ya san da sa'a zai tafi kabari wallahi gwanda yana kwance a kabari wani bakin cikin Allah wato kada Allah ya nuna mana wani bakin cikin da bacin ran abinda baka taba tsammani ba kuma ba rana fa babu wata rana babu rana ba rana mutane suna kallon ƙarya a fili suna bautawa ƙarya a fili kowa ya san ƙarya yake amma ba ka yi magana ba sai dai kai shiru in ba ka ba su naɗe ka su gargame ka Allah kare mu da ku ji amin ba bayan surar ta yi bayani dangane da waɗannan al'amura da suka faru sai kuma ta mana bayani dangane da umarnin da ta yi annabi Muhammad annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan aikin hajji kuma ta yi mutane bayani cewa liyashadu manafi alahum su je aikin hajji don su wato ba ni sunan shi su amfana Allah ya ce a je aikin hajji a amfana a ambaci Allah wa yuzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am akan abin da Allah ya azurta su na dabbobi sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani akan hadarin shirka hada Allah da wani wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq sannan surar ta yi bayani dangane da ta rufe zance akan farlancin aikin hajji kuma cewa aikin hajji yana cikin sha'airullah addini ne jama'a duk musulmin da ya samu taro da kwabo ya hada ya je aikin hajji ko mun rintsi ko mun kunci ko mun matsi kakka bari ka mutu baka je aikin hajji ba kada ka je ka mutu baka je ka kai wa ɗakin Allah ziyara kai dawafi kai labbaik Allahumma labbaik ka je arfa ba ka je mina ba lalle musulmi su yi kokari su yi burin Allah ba su wannan Allah ji kan iyayenmu Allah madaukin sarki ya sakan ka musu alkhairi wanda wallahi a da mutum zai tara dan abin da ya tara na guziri ya sallama da iyayensa ya sallama da ƴaƴansa ya sallama da makota ya kama hanya ya rike dan boronsa da dan faggonsa ya ɗora akan raƙumi ko akan jaki ya kama hanya ya tafi wallahi sai mutum ya tafi a cadi kawai sai shekara biyu kafin ya tsallaka a je a yi kasuwanci a yi noma a daɗa samun guziri a wuce a shiga sudan duk da akan dabba ba jirgi a je sudan a tsaya a yi noma a yi kasuwanci a yi sana'a har yanzu din a ƙasar sudan akwai wata unguwa ta musamman duk hausawa ne a ciki kun san ya aka yi hausawa ne 'yan najeriya suke tafiya aikin hajji saboda sudan tana da boda da saudiya da ruwa da haka idan suka tafi zuwa sudan sai su sauka a wannan wuri guzurinsu ya ƙare sai su yi ta noma su yi ta aikin kuɗi su yi ta sana'a ta daɗa samun guzurin da za su tsallaka su hau kwale-kwale su ƙarasa su je ba ni sunan shi su shiga makka ko su je su yi aiki to wasu idan sun je a nan suke makalewa a nan sudan ɗin sai a ta neman guzurin ba a samu ba ko ba a samu tafiyar ba wasu su mutu a nan wasu sai ma su ƙara yin aure a gurin alhali kuma sun baro garurukan su da waye saboda an dade an yi sallama da gida an tafi malam duk saboda burin aje a aikin hajji to wannan unguwar har yanzu tana nan unguwar hausawa ce duk yawanci hausawa ne yan sudan ne larabawa amma hausawa yan najeriya waɗanda suka tafi aikin hajji wato guzuri ya yanke musu ba su iya tafiya ba ka duba yadda suka himmatu da aikin hajji amma mutum za ga ya zo mu yanzu yau mutum sai ga ya tamfatsa gida na miliyan kaza amma bai taba zuwa makka ba in kai magana sai ce ai Allah bai kira ni ba ƙarya kake wallahi Allah ya kira ka ka dai ki zuwa mutum nawa ne Allah yake kiran su ba su je ba yawa kaga mutum yana hawa mota ta miliyoyi amma wallahi bai taba zuwa maka ba ya gama yawon duniya nan ba inda bai je ba ya je America ya je Ingila ya je Dubai ya je wacece duk yana yawon duniya amma bai taba zuwa maka ba yana bakin cikin ya hada wannan kuɗi ya je ba da kuɗin biza da waye da sauransu hasara ce ba karamar hasara ba ga wanda Allah ya bashi dama baya zuwa kai ba ma na farilla na dole ba kai bayan lokaci bayan lokaci ma saboda falalar da ke cikin aikin hajji mutum idan ya je fa yana dawowa ne wato kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi annabi rahama yace man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'aka yawmi waladatu ummu wanda ya je aikin hajji bai fasikanci ba bai kusanci mace ba bai yi yasasshiyar zance ba bai yi kaza bai yi kaza ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bai da zunubi ko daya mala ko ta riba da ta wuce wannan tas fa zaka dawo a wanke an share ma zunubin ka gaba daya to me amfanin mutum ya tara kuɗi bai more ba ai ka tara kuɗi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau jirgi ka je makka ka je kai dawafi kai labbaik allahumma labbaik ka kira allah kai wa kanka addu'a kai wa kasar ka addu'a kai wa iyalin ka addu'a kai wa rayuwar ka addu'a shi za za ga duk mutanen da suke yawan zuwa aikin hajji na akwai alheri a cikin lamarin rayuwarsu kuma za ga suna cikawa da imani za ga kuma akwai tausayi a cikin sha'anin su za ga akwai albarka a cikin kasuwancin su saboda me duk shekara suna ware wani abu su bawa Allah su je su bauta masa idan ka je ka ga yadda alhazai suke bautawa Allah zaka gane kai ba komai kake ba a kasar ku so yana da kyau in an samu dama a je a yi aikin hajjin nan don wannan sura tana kwadaitar da mu falala na aikin hajji ina fata ana fahimta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani dangane da dabbobi da ake yankawa na neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala a yi kyauta na nama a ba mutane kamar yadda kuma yau idan kun yi sallah babba kuna yanka dabbobi wani yanka bujimi wani yanka raƙumi wani ya yanka ƙatar rago mutum ya ta tara kuɗi ya sai ƙatar rago wanda ya kitse ya yi nama ya yi wuya ya yi kafaɗa mai kyau ya zo ya yanka shi ya ba wa Allah والبدن جعلنا حالكم من شعائر الله لكم فيها خير هكا الله تبارك وتعالى يجي فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها يجي فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يجي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم wa bashiril muhsinin in ji ƙur'ani sannan surar ta yi bayani akan Allah ya shar'anta jihadi ya shar'anta jihadi ga ainihin wato bayinsa don yada addininsa da kuma nemar wa musulunci yanci babu abin da yake samar wa addinin Allah yanci irin jihadi ɗaukaka kalmar Allah Allah ce inna Allah yudafi wa anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ابن القيم ياي بياني أكم مراتب الجهاد أتكن زاد المعاد كشه كشه كشه جهادي جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد العدوي jihadi ba abu ɗaya bane ba kamar yadda wasu ke fahimta an ce jihadi yakar abokin gaba kawai a'a wannan wani bangare ne na jihadi akwai jihadin yakar zuciyarka kai dan babban makiyinmu shine zuciyarmu da take umarta mu aikata ƙarya da take umarta mu aikata son zuciya to sai ka yi yaƙi ka yaƙe ta jihadun nafsi kenan akwai kuma jihadun shaitani yaƙar shaiɗan shaiɗan maƙi da yake hana ka sallah shaidan makiyi da yake hana ka sadaka shaidan makiyi da yake hana ka dukkan aikin alkhairi shi ma wannan wani rukuni ne mai zaman kansa sai ka yaƙe shi ba sai ka ƙoƙarin ka yaƙe shi sannan akwai jihadul aduwi abokin yaƙar abokin gaba duk wanda bai yi jihadul nafsi ba bai zai iya jihadul shaitani ba duk wanda bai yi jihadul shaitani ba bai zai iya jihadul aduwi ba to amma abun mamaki sai wasu suka ɗauka jihadi in an ce jihadi jihadul aduwi ne kawai yakar abokin gaba ka tattara makami ka je kai ta kashe abokanan gaba ka kashe kafirai a'a akwai sauran jihadi da ya kamata ka fara yi ka yaƙi zuciyarka ka hana ta shirka ka hana ta ainihin kafirci ka hana ta bid'a ka hana ta fasikanci yau al'ummu musulmi da yawan mu akwai waɗanda tukunna ma basu ma gama san tauhidi ba akwai masu shirka mutum ya kwana yana shirka da Allah yana jin shi musulmi ne amma ko mushriki ne yana shirka da wannan yana hada Allah da wani kaga wannan yana sauran aiki wanda yake da wannan kazantar ina ya sai dun makami ya je ya ki abokin gaba shedan ya gama da mu mu ne ha'inci mu ne cin amana mu ne yaudara mu ne karya alkawari mu ne zalunci ha mu ne bakin ciki mu ne hasada mu ne duk wata kazanta da ka sani da ba a so mutum yayi mu ne muke yi kaga shedan ya mana haimana ya zama ya yi nasara ya yi rinjaye a kanmu ba mu iya yaƙasa ba to ina muka isa mu ɗauki makami mu yaƙi abokin gaba ba ce aka yi kowa sai ya zama na kirki ba amma majoratin mu ko waɗanda za su yi wannan abin ya zama suna da imani ba ƙazami ba ka ga mutum baya sallah kuma yana jadi baya sallah ko bai iya karanta qur'ani ba amma kuma ya ɗauki makami yana wai jadi ko baya kaza ko baya kaza to akwai gyara kamar yadda ibn al-qayyim yayi bayani a cikin littafin zadul ma'ad kitabul jihad yana da kyau ɗaliban ilimi a koma ko malamai a mutane sharhi a musu bayanin hakikanin abin da ake nufi da jihadi dukkan su gaba ɗayan su akwai su kamar yadda hadisi ya zo ce jihadi yana nan ila yawmil qiyamati so akwai aiki akan mu kowa kuma yana kansa sai yayi jihadin nan dan sai na yaki zuciyata kai ma sai ka yaki taka zuciyar shi ma sai ya yaki nasa da wannan ne za mu samu nasara mu yi rayuwa irin ta su abubakar da umar mu yi rayuwa irin ta sahabbai waɗanda ba sa iya bacci idan makotansu ba su ci ba waɗanda ba sa iya ci su ƙoshi idan makotansu ba su ci ba masu ɗauka su bayar wanda abin hannunsu ba shine a gabansu ba ni ko ni da kai yau duk mun zama gololi kowa so yake rungume nasa ya ɓoye kawai mutane suna mutuwa makocinka yana mutuwa da yunwa kai kuma abinci yana hunhuna yana kusa a gidanka kana cikin yalwa kana cikin wadata mura in ta kama ka a kasar waje ake duba ka amma a asibitin garin ku babu ko kafi da ko fengo gado da talaka zai kwanta a duba shi saboda malaria ko typhoid ko wani abu babu kai ku kana da fayil fayil fayil a asibitoci a kasashen waje haihuwa idan matarka za ta haihu ba ta haihuwa a Najeriya mu ka sai dai watakila ta haihu a karkashin gadonta duk bala'in duniya ya kare mata sauro ya cije ta ya ciji jaririn ya ciji dan barka ma kowa ma ya zo ba abin da ba zai same su ba kai fa kana cikin wadata kuma duk baka san da wannan ba kuma baka tunanin ka sauƙaƙa wa mutane rayuwar ana ana rayuwa ta kaina nake kawai abin da na mallaka kawai shine ban san kowa ba ban san komai ga bakin ciki ba ma so mu ga yan uwan sun ci gaba duk wanda ya ga dan uwansa ya samu ɗaukaka sai ya ce bari ya yaƙe shi idan an ga kana kasuwanci kasuwarka tana tafiya sai an yi ƙoƙarin ya za a yi a karya ka ko a yi maka kishiya idan an ga kana ciniki sai a maka kishiya don karkai ciniki wani mutum yake gaya mu yace yau malam al'amura sun lalace ɗana ma yana bakin ciki da kasuwanci na yace na ɗora ɗana akan harkar business ɗina kawai ban sani ba sai ya je ya buɗe irin wannan business ɗin sai ya ɗebe kwastomomin nawa sai ya ce ku rinka zuwa can ku saya ni kuma sai bar mun kayana sai na ganawa kamfanin ya rushe shi kuma nasu ya ci gaba yace ɗana yace ya je ya kulla ya karya ni ya rugurguza ni ya nuna wa mutane kayana bayi da kyau nasa ne mai kyau alhali ni na sa shi ya ido akan harkar kasuwar yau haka zamani yake kowa in gaya mata kansa yake yi baban man naka ma murkushe shi zaka yi in zai tsaya maka a hanya haka ake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye sannan ita wannan sura ta rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi kenan an ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ce masa ƙarya yake yi an ce masa matsafi ne an ce mai neman mulki ne an ce shi dan talakawa ne yana nema ya zama wani ba abinda basu gaya manzon Allah ba a garin Makka da Madina kamar ran annabi zai bace Allah ya gaya masa ya rarrace shi yace wa in kazzabu wa in yukazzibuka faqad kuzzibat ko faqad kazzabat qablahum qawmu nuhin wa adun wa samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu madyana wa kuzziba musa yace fa amlaytu lil kafirin thumma aqadtuhum fa kayfa kana nakir idan har sun karyata kai ya Muhammadu kai hakuri sun karyata wasu ba kai ba an karyata mutanen Nuhu sun karyata shi Adawa da Samudawa sun karyata annabawansu mutanen Annabi Ibrahim sun karyata shi mutanen Annabi Lutu sun karyata shi mutanen Madiyana an karyata sun karyata annabinsu annabi Musa mutanen sun karyata shi Allah ya ce ne jinkiri wa kafirai sannan na damƙe su so ka yi haƙuri dan ka zo an ce ƙarya kake ya muhammadu kai haƙuri an riga ba kai ne faran ba wato ba kai aka fara yi wa ba an yi wa wasu kai haƙuri sura ta yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce kuma ya ci gaba da zartar da al'amuran sai haƙuri da cutarwar mushrikai ba yanda za a yi mutum musulmi ya zauna mushriki bai bai cutar da shi ba shi shi sunnar kafiri shi baya so ya ga musulmi ya zauna lafiya in ka ga kafiri ya kyale musulmi ya zauna lafiya to ba yanda zai yi ne amma inda ya samu karfi inda ya samu dama inda ya samu mulki inda ya samu sarauta inda ya samu ofis to sai ya murkushe musulunci ya daga addininsa wannan shine sunnar kafirci wanda musulmi ya kamata su gane wannan shi yasa an sun samu dama suka hau ofisoshi suka hau siyasa suka yi kaza za su zo su ce ku taimaka musu yanzu nan duk da ramadan suna buga hotunansu da abinci suna raba muku ku tura su ku ba su ƙuri'a su hau su kokori din naku su saka nasu su murkushe ku su ɗora nasu to ai daman ba laifi ba ne suka yi sun yi abin da ya kamata su yi ne duk mai hankali in ya samu dama ba na 'yan uwansa yake taimaka ba kai tun da musulmin baka taimakon 'yan uwanka shi kuma bari ya taimaki nasa ai an taɓa tambayan wani babban jami'i a najeriya babba ne sosai ba musulmi ba ne aka ce ana tuhumansa a ma'aikatarsa duk ya zo ya jawo danginsa da 'yan uwansa da 'yan jiharsa da 'yan kaza duk ya kawo na kusa da shi ya ce in ba ku da hankali sai in je in ɗauko maƙina in saka ya zan je in ɗauko wani maƙina na saka ya ce na kusa da ni zan ɗauka dangina zan ɗauka zan taimaki wanda in na sauka ma zai taimake ni zai taimaki al'ummata kai kuma bahaushe dan arewa fa baka da kishi baka damu da addinin ka ballantana al'ummarka shine bala'in da yake damun mu a yau ba mu damu da addinin mu balta al'umman sai mutum ya samu dama ya shekaru yana mulki akan kujera sai kaga babu yadda ya kulla al'ummarsa ya zo ya gama ya dawo ya ritaya ya zo ya rike carbi mai kwaya 33 ana gayyatar su dauran aure yana zarewa mutane ido kamar muzuru babu abin da yawa mutane kwarai da gaske amfanin ka shine da ka samu dama ka taimaki mutane wallahi malam mutum yana da daraja ne a idan mu lokacin da ya samu dama ya taimaka al'umman mu kar mutum ya dauka wai yana da wani girma wai yana ko ana masa jiniya ko yana da manya manyan motoci ko ana cewa shine kaza shine kaza kai ne kaza kai ne na banza in baka taimaki mutane ba me amfanin ka ba ka da wani amfani amfanin ka shine ka taimaki al'ummarka ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ka zama mai tausayi ka zama mai jin kai ka zama mai bawa yan uwanka ofa kana sama musu aiki shine sai a girmama ka amma ba abin da kai wa mutane sai gidaje da kake saya kasashen waje sai harkoki da kake yi da kasashen turawa ka bar mutane suna mutuwa da yunwa al'ummar ka ba san cewa kana mulki ko kana sarauta ko ka samu wata dama ba to dan me za a girmama ka ba ka da wani amfani wallahi yanda ka san karmami in an gama cire masara a kone shi ko a sa shanu su cinye su yi kashi a kansa a manta da shi ya zama taki kai ma haka zaka zama za a binne ka a sa ka a kabari matanka wasu su zo su aure su 'ya'yanka su je su ta buga duniya an manta da kai shekara ɗaya shekara biyu wallahi an manta da kai amma duk wanda ya samu kujera ya taimaki al'umma wallahi har shekara ɗari ba za a manta da shi ba har yanzu duba irin su sardauna duba irin su tafawa balewa musulmi ne yan arewa sun taimaka wa mutane amma wallahi ba a isa a manta da su ba a soja ba a isa a manta da su a yan sanda ba ba a isa a manta da su sardauna akan akan harkar tsaro harkar gwamnati ba har yanzu akwai waɗanda suna ajiye foton sardauna foton tafawa balewa saboda kishin ƙasa sun taimaki al'ummarsu su ko musulmi ne duk inda sardauna zai je a ingila amerika da rawanin sa yake zuwa kai fa hulan ma jefar da ita kake daga airport duk inda ta fawa bale yake ku je ku duba hotunan su da rawanin su su je su fuskanci sarauniyar ingila da rawaninsu da doguwa da babbar riga kuma a tsara musu a haka kuma sun taimaki al'ummarsu sun taimaki jama'arsu sun taimaki addininsu akwai inda muka je wa'azi wallahi wa'azi ne na maguzawa muka je a wani ƙauye ne a jihar kano tsakanin jihar kano da jihar bauchi da jigawa wani tsohon ba maguje ya zo ya ce kai yaran nan ya ce ai kun makara ya duba ni ya gani ya yi dariya ya ce kai ma wa'azi ka zo ce eh ya ce ai mu rabanmu da wa'azi anan ai tun sardauna na ce yanzu sardauna ya shigo nan ƙauye suka ce sardauna bila adadin suka nuna wani masallaci ya fi shekara saba'in da wani abu ko ɗari ma za a ce suka ce sardauna ya gina shi ashe hadda awa suke fita malam masu mulkin da su fita wa'azi su fita da'awa ya ce tun lokacin rabonmu da musulunci kaza kaza kaza da sauransu sai na ji daɗi sai na sha'awar rayuwar da suke to haka ake so wanda Allah ya bashi dama ya bashi matsayi kada ya manta da addininsa ku yi haƙuri abin da muke da shi kenan kuma abin da muka yi imani da shi kenan dole mu gaya wa mutanenmu da shugabanninmu gaskiya wato ci bayan da muke da shi mu musulmi a arewa a gwamnati a ofisoshi masu tsada masu muhimmanci masu maiko abin ya isa yanzu idan ka je abuja nan manya-manyan ministries wallahi wata minister idan ka shiga sai ka ɗauka gaba ɗaya ba musulmi ko a ciki duba mu bane duk inda ka ɗaga labule ka leƙa ofis zai gaba mu bane ku je ku yi bincike manya-manyan ma'aikata na federal government gaba ɗaya gurare da suka fi kowanne tsoka a najeriya su waye suke rike da zuciyar ofisoshin ku bincika daga nan zuwa kafin ramadan a ban labari suwaye suke suwaye majority a kai mun samu dama amma ba mu yi aiki da ita ba yanzu musamman a wannan gwamnatin an ba wa musulmi mukami da yawa akwai ministoci akwai sanatoci akwai wane ne wannan wannan wannan kujeru na siyasa da aka tabarwa appointment appointment do musulmi amma ina suke yaya aka yi muke cikin matsi arewa ita take cikin wahala arewa ita take kamawa da wuta ita ce kidnappers ita ce boko haram ita ce yan ta'adda ita ce barayin abin nan ina ina katsina ina zamfara ina borno ina maiduguri ina ina yobe ina adamawa ina kaza duk mu muke cin wuta gaba daya yaya aka yi haka abin tambaya ne sannan ku kwatanta wannan bala'in da muke ciki a cikin arewa kuma ku kwatanta kujerun da muke da shi kuma ina masu kujerun suna ina muna buƙatar su taimaka mana wallahi muna buƙatar su agaza mana muna buƙatar su farka daga barcin da suke yi a yaye mana wannan bala'i da muke ciki a yi amfani da dama yau inda ba mu bane da mun cika mumbaranmu da masallatanmu da wuraren wa'azi wallahi ba za mu yadda ba wallahi an cuce mu an yi mana bambanci an yi mana kaza an yi kaza to yanzu yawanci mu ne yawa yawa mu ne shai gaskiya ne hanni din nan ina daga cikin waɗanda in ba mu bane zan yi abin da zan yi an mana bambanci an mana kaza an mana kaza to yanzu mu ne lagos kake ji wallahi ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara ku yi mitin ku tattauna ku taimaki mutane a yaye musu halin da ake ciki na rashin tsaro da bala'in talauci kamar zai magana da hauhawar kayan abinci da kayan masarufi da rashin tabbas ɗin rayuwa kuma akwai abubuwan da wallahi za mu iya gyarawa inda ba don mun saka son zuciya ba muna da yara barkatai da suke bukatar shiga soja ai musu hanya su shiga muna da yara barkatai da suke so su shiga dan sanda ba su da hali muna da yara barkatai da suke so su shiga immigration ai musu hanya muna da yara barkatai da suke so su shiga DSS muna da yara barkatai da suke so shiga civil defense ma a taimaka musu sai a rage ta'addanci amma an bar yara suna zaune ba sa komai sun yi bokon sun yi turancin har sun shiga uku ba su iya komai ba ba dole makiya su dauke su ba su makami su ce su ga daji su ta barna ba ba taki na noma babu in akwai shi ma akwai tsada ya fi karfin talaka kowa dole ya zo ya zauna a kofar gida ya ta zage-zage ai dole a samu rashin zaman lafiya so ya kamata mu yi kokari mu taimaka waɗannan al'umma sha'ab ɗin nan a tallafe su a agaje su a yi musu abin da za su taimaki ƙasa nan gaba kaga an taimaki ƙasa an taimaki musulunci an taimaki al'umma Allah tabaraka ta'ala ya rarashi manzon Allah a wancan lokaci ya haƙuri saboda ba musuluncin bai samu ƙarfi ba ba su da daula ba su da fawa ba su da shugabanci yace qul ya ayyuhan nasu inna ma ana lakum nadhirun mubin فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سنة الله تبارك وتعالى يمن بيان hikimarsa ce ya shiryar da wanda ya shiryar ya Allah ka sanya mu cikin shiryayyu kuma hikimarsa ta sa da adalcinsa ya batar da wanda ya bata shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani a cikin surar ni'imomi kala kala kala kala da yawa bayansa ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير يدد تشيوا ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور sannan Allah ya rufe wannan sura ta suratul hajji da kira guda biyu kira na farko ya kira mutane ga baki ɗayansu kuma ya musu bayanin wato waɗanda suke bautawa ba Allah ba su sani cewa duk wanda ya bautawa wani ba Allah ba to ya bautawa banza kuma bai iya halittan komai ba ya za ka rinka bautar wanda bai zai iya halittan komai ba ko guda ba zai iya halitta ba wanda kuke bautawa ba Allah ba da za su yi taron duniya gaba ɗaya su halicci kuda ba za su iya ba kai ba kuda ba fiffiken kuda kai ba ba kuda ba sauro ka duba sauro fa in ya hau kan hannunka sai ka duba sosai gan shi kana ɗora hannunka akan ɗaya hannunka ka murje sauro sai ka neme shi ka rasa ba kashi ba bargo ba jini ba waye duka gaba ke ɗaya sai jinin ka da sha amma wallahi sauran nan da duk duniya za su yi tarayya su halicci sauro wallahi ba za su iya ba to ya za ku rinka bautawa wanda ba zai iya halitta ko sauro ba in duniya za ta halitta halicci sauro ba za iya ba duba fuffuken guda da wani sinadari aka yi shi da karfe da katako da yadi da leda da me aka yi shi Allahu akbar Allah kadai ya bar wa kansa sanin da me ya yi shi dan ya nuna mana gajiyawar mu amma wai dan adam sai ya kiya bautawa Allah ya zo ya bautawa wani Allah ya kiya yi wa Allah sujjada ya zo ya yi wa wani Allah sujjada wannan zalunci ne يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير يتي لعلكم تفلحون أيكة الخير يا كوباين الله يتي وجاهدوا في الله حق جهاده هو شباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم yace fa ni'mal maula wa ni'man nasir daga ƙarshe idan muka lura da wannan sura suratul hajji za mu ga cewa ta himmatu da magana akan abubuwa kamar haka wato mafi muhimmancin abin da suratul hajji ta mai da hankali a kai tana magana akan abu ne kamar haka na ɗaya bayanin nau'i nau'i na mutane lalle ta yi ma bayani yaya kasa kasan mutane yake a duniya kuma kowane nau'i yaya ƙarshensa yake jama'a ku sani duk wanda ya shuka gero gero ne zai tsiro duk wanda ya je gonarsa ya shuka gyada in Allah ya sa da gyada zai gani ta fito wanda ya shuka masara masara zai girbe wanda ya shuka waken soya waken soya nan shi zai gani abin da ake so duk abin da ka shuka fa shi zaka girba ka sani in ka zama na kirki dan kanka in ka zama na banza dan kanka in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha in kun kyautata in ji Allah kun kyautata wa kawukanku idan kuma kuka munanta shi ma dai kun yi wa kawukanku wanda ya zo da mai kyau zai ganin kin lada man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da mummunan aiki ba shi ma zai ganin kin mummuna haka Allah ya ga dama so ka zama na kirki ka shuka kirki ka bar alheri bayan Allah na kirki hatta jikokinsu da tattaba kunnansu suna cin albarkacinsu yanzu idan kakanka ya zama mutumin kirki ne a garin nan dan arziki ne dan kwarai ne zaka iya zuwa wani guri sai a ce ai wannan family din wane ne ai wane a Allah jikan wane zo ka wuce zo zo ka gani da Allah an yi maka alfarma an wuce da kai kaga kaga wakana abubuwan saliha kenan shi yasa ake so mutum ya zama na kwarai idan ka zama mutumin kirki hatta jikokinka za su ci moriyarka ko bayan kana kabari amma duk wanda ya zama na banza ana kana wuce sai a ce kaga wancan nan iskan fajikan wani ne sai ta ba shi yasa daga bai da mutunci ashe ya gaji kakansa ne kuma koda na kirkin ne kai sai an liƙa maka rashin kirkin saboda mai kakanka ya aikin banza to shine amfanin kowa ya yi ƙoƙari ya bar tarihi na ƙwarai ya zama mutumin kirki da za a buga misali da shi to surar ta yi mana bayani na wato kashe-kashen mutane wadda duk za mu zo mu karanta da ku a wannan wata insha Allah Allah ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi kulla shaytanin marid akwai masu yin jayayya akan Allah ba su yarda da shi ba ba ilimi yanzu mutane da yawa mun sani ba su yarda da Allah ba wala ba su yadda kai ne kake ta ihu kana Allah Allah ba su yadda da shi ba kuna ta kiran sallah a masallaci Allahu akbar Allahu akbar wani yana ganin aikin banza kuke yi shi a wurinsa ba wani abu wai Allah bai yadda ba kawai ya ci ya sha ya koshi kawai wa ma yuhlikuna illa dahar kawai shi yana ganin kawai yanayi ne kawai is nature kawai bai yadda da Allah ba annabi Muhammadu fa yake magana sa wallahi ba su yadda da shi ba amma kai kuma ka yadda da Allah su inkarin ma samuwar Allah suke a yanzu din nan ina gaya muku daga cikin musibar da take damun mu dai a yau musulmi a nan arewa wasu wata kungiya da ake cewa yan atheist atheism masu inkarin samuwar Allah yunkiruna wujudallah yaro karami musulmi sai ya ridda ya sha boko ya koshi sai ya fita sai ya ce ai ba Allah ya ce they are just deceiving people they are nothing like, like God ana yaudarar mutane ne ba wani abu Allah haka wani ya taba aiko min takarda yake cewa shi fa wallahi ya kasa har yanzu bai ga dalilin da yake nuna wai akwai Allah din nan ba yace ba wani dalili kawai dai ana ta mutane wai ana cewa Allah Allah shi bai ga wani abu nan ba wani ya rubuta mun gani a rubuce da sunansa musulmi ne ya ridda yan masu wannan aqidar suna nan wallahi malam da yawa a jami'o'i akwai su a universities da yawa su kwata-kwata ma ba su yadda akwai Allah ba su babu kiristanci ba musuluncin ba yahudanci ba kawai ba Allah kawai wani ya ce bai taba sanin cewa wal'iyadu billah ya rubuta a facebook fa bai taba sanin cewa wato wanda ake cewa shi Allah din nan wal'iyadu billah wai jahili ne ba sai da ya karanta qur'ani yace lalle wanda ya qur'ani nan ba karamin jahili bane ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi malam musulmi ne dan arewa da ya da yake rubuta wannan malam kuma suna da turawa da suke bakin dinsu akan wannan aqidar inkaru wujudillah ba su yadda akwai Allah yana samuwa ba akwai akwai samuwar Allah ba kwata kwata kawai za su ci su sha su yi harkokin su ne duniya kawai su more sun fi fifita science wai wai wai a science wai an ce kaza an ce kaza qur'ani ya ce kaza wai qur'ani ya ci karo da science so sai a jefar da qur'ani a dauki science wai ai reality bincike ya nuna ba haka bane ba qur'ani ya ce kaza ya ce kaza amma science ya ce kaza ya ce kaza wallahi malam waliyadu billah waliyadu billah Allah gyara mana halin to a cikin mutane kuma akwai waɗanda su suna bauta Allah ne bisa ga in sun samu suna tare da Allah in sun rasa kuma ya zagi Allah wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yutma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi Allah ce khasira dunya wal akhirah dalika huwa al khusran al mubin sura ta yi magana akan samuwar Allah da hujjoji samuwar Allah with evidence da authority dalili kaza ya nuna akwai Allah dalili kaza ya nuna akwai Allah dalili kaza ya nuna akwai Allah kuma surar ta yi bayani har yanzu akan hujjoji masu ƙarfi da suke nuna wallahi sai an tashe mu an tambaye mu albas wan nushur bi uslubin mantiqi wadi uslubi wanda yake ya fito fili wanda zai dau hankali zai gamsar da tunaninka cewa lallai za a mutu lallai za a tashi ya kamata mutane ku rinka tunani yanzu dan Allah sau nawa kake shuka masara kana girbe ta kai kai kai da kai nake sau nawa kake daukan irin masara ka shuka ka take ka zo ka jira kai tagumi Allah karuwa Allah karuwa Allah ya karuwa ta tsuro ka sa mata taki ka nome ta ta girma ka gyara ta ta maka goyo uku hudu ta nuna ita da kanta idan ka bata ita masarar nan komin takin da kake bata komin ruwan da kake bata za ka ta fara yin ja saboda mai lokacin ta yayi za ta fara yin ja tana cikin tsakiyar ruwa amma za ta bushe abin mamaki masara a tsakiyar ruwa kuma ta bushe me yasa saboda lokacin ta yayi kamar kai ne kana cikin tsakiyar rayuwa lafiyar ka kalau a ga ka fara yankwanewa ashe mutuwa za ka yi mura kurin ta kama ka kai ka asibiti a ce ai ya cika sai dai a hakuri su yi kukan duniyar nan ba za ka dawo ba kana cikin tsakiyar ganiya da dukiya da arziki da mulki da sarauta da kaza da kaza da kaza kawai sai Allah ya turo mutuwa sai ta zo ta ɗauke ka ita ma wannan masarar tana cikin ganiyarta da goyayenta manya-manyan 'ya'ya da za su iya taimaka mata amma wallahi haka za ta naɗe ka zo ka sare ta ka girbe ta ka cire masarar ka zuba ta a buhu ka murje ta ka kai ta kasuwa a saye ta a kai ta inji a niƙa ta ta zama gari a tuƙa ta a cinye ta a gyare ta a su da kwano ko ba gaba ne a je kuma ban ɗaki ha a je ban ɗaki a zubar da ita ta zama taki a mai da ita gona a daɗa ko wata masara a shuka ta dan Allah masara nawa ka shuka ka girbe ka shuka ka girbe to shi yasa Allah yake ta shuka ku yana girbe ku yana shuka ku yana girbe ku yana shuka ku yana girbe ku wannan dalili ne mantiki na hankali bishiya duk inda ta kai ta girma ta girma ta girma ta girma ta girma sai ka ga reshen ta yana yin ƙasa yana yin ƙasa kana mata aski tana ƙara kana mata wata ran kawai sai ga ta fara busha wata ran sai ku sare ta ku dasa wata haka rayuwar take kai ma haka ka zo duniya kana ɗan ƙarami baka da wayo kai kaza ka girma kai kaza kai gemu kai wane ne ka zama family ka tara yaya ka tara jikoki ka tara dukiya ka tara gidaje ka tara kaza kai da kanka za ka fara yin doro kana nadewa da kanka sun kai ka ingila sun kai ka dubai sun kai ka america duk jone-jonen da za a maka na likitoci wallahi tallahi sai ka nade dole saboda me lokacin nadewar ka ne yayi za ka zo abincin da kowa yake ci ba ka iya ci ka duba dai jan nama lafiyayyen jan nama da kai gani yanzu da yawa ba sa cin jan nama sai a ce oh red meat problem red meat jan nama matsala ya haƙura shi da cin jan nama sai aljanna in ya shiga wani komai ma baya ci sai kifi shi gaba ɗaya rayuwarsa sun hana cin komai sai kifi ya za ka yi lokacin ka ne ya ƙare da ka ci nama ka more da muna yara na sani wallahi har satar siga muke a gida irin wanda kuke yi kuma kuna yara siga irin irin gwangwan irin kwalin siga din nan me yake da suna mai iyali wallahi an ajiye siga saboda yarinta sai mu je mu ɗiba mu ta ambuda siga ka sa ka tauna ka shanye kana murna ka saci siga in an sa maka kunu ko koko ka zuba guda goma ko ashirin amma yanzu yanzu ko hauka mutum yake ya je ya dauki siga yana hambudawa kai kai kai zaka fara kai kai ka isa duk mai shekara arba'in mai hankali ya isa ya je ya dauki siga yana watsa a bakinsa ba sai su kai ka kabari ba kwanan nan baka isa ba saboda me lokacin ka ya riga yayi da in zamu ci dan wake sai mun zuba mai ya kwanta tsindim muna dauka dan wake da mai daɗi kana sha man nan yana abu amma yanzu fa baka isa ba wallahi ka sha man ya kama ma kafa ka sha man ya kama maka kugu ka sha man ya kumbura maka hanta ka shiga bala'i bayan da zaka yi lokacin ka ne yayi duk rayuwa da kuke gani wallahi tana tafiya ne akan lokaci to abin da yafi komai abin tausayi dan adam da bai gane rayuwa ba ya miƙe kafa ya tatsiya ya manta Allah ba sallar kirki ba azumi ba sadaka ba biyayya ga iyaye ba aikin alkhairi ba a kaza ba a kaza mutum ya zo mutuwa ta ɗauke shi dare ɗaya ba tsammani fa sai kaga mutum ya mutu yanzu mutane nawa suka mutu ba su shirya ba mutane nawa abokanan ka suka mutu ba su kimtsa ba ga can makabarta kana ganin ta suna can a kwance ka fi su karfi ne baka mutu ba ka fi su wayo ne baka mutu ba wallahi lokaci ne to duka surar ta yi bayani akan farkon rayuwar dan adam da kuma ƙarshen sa shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يتي وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يهوي الموتى وأنه على كل شيء قدير يتي وأن الساعة آتية للي كياما ميزواني لا ريب فيها باب شكا جماعة سي أنت أشياء الكيامة دولا دولا وأن الله يبعث من في القبور كما للي الله سياتا شي ودن دسكي تشكين قبري idan har Allah zai tada na cikin kabari kai sai ya gagara kashe ka na kabari kowa shekara dubu yayi a kwance sai Allah ya tada shi kai sai a gagara kashe ka to alkawari ne sai mun haɗu ranar jam'u ranar tagabun yau matubular sara'ir sai mun haɗu a gaban Allah tabaraka ta'ala sai ya mana hisabi sai ya mana lissafi ya ubangiji ka yafe mana Allah ka samu cika da imani ka sa aljanna makomar mu ka ji kan iyayenmu ka sa mu gama duniya lafiya wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh